أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي واستنى بسنته إلى مدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yawa musulmi masu albarka ci gaba da karatun da muke a wannan littafi fathul majid li sharhi kitab tauhid sati da ya gabata mun karanci babu qaulullahi ta'ala innaka la tahdi man ahbabt walakin Allah yahdi man yasha wa huwa a'lam bil muhtadin bita karatun nan ya gabata yau kuma kan mu mance muna 25 ga watan Shawwal hijira manzala sallallahu alaihi wasallam na da 445 wanda ya daidai da hudu ga watan biyar midaliya miladiya na da 2024 za mu tashi a kan babi na 18 a cikin wannan littafi babu ma ja'a anna sababa kufri bani adam wa tarkihim dinihim huwa al-ghuluw fi salihin dalilin haka mala yace qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wanda ya wallaha littafin wannan wanda rahma Allah ta kara tabbata gare shi ce babu ma ja'a anna sababa kufri bani adam babi wanda ya zo ke bayanin sababin kafircewar ɗiyan adam wa tarkihim dinihim da barin addininsu wal guluwu fi salihin shine huce gona da iri a cikin nagartattun bayi bayi na Allah nagar na kwarai قال وقوله تركهم ما لنزو شرح ونن لفظي تركهم قال بالجر عطفا على المضاف إليه da ya ce tarkihim kin nan ya zo da jarra ne dole ka ce tarki tarkihim an raba shi ne akan mudaf domin can cayi wa tarkihim babu ma ja'a anna sababa kufri bani adam sai yayi atfi akan kufrikin wannan wa tarkihim dinihim dinahum huwa al-ghulu fi salihin wa arada al-musannif rahimahullahu ta'ala bayana ma ya'ulu ilayhi al-ghulu fi salihin malan yaso a cikin wannan babi da ya kafa da ya bude iya so yayi bayanin abinda ya karkata zuwa gare shi abinda ya koma ya haifar da guluwi a cikin nagartattun bayi abinda na huce gona da iri a cikin nagartattun bayi ya kai ƙarshen shi mina shirki billahi fil ilahiyyati allazi huwa a'zamu dhanbin usiyallahu bihi mala yace daga shirka da Allah madaukaki a cikin allantaka wanda ya zamanto shine mafi girman zunubin da aka sabawa Allah da shi wa huwa yunafi tauhida wannan na kore tauhidi alladhi dallata alaihi kalimatul ikhlas wanda kalma ta ikhlasi ta yi nuni a kan shi ita ce shahadatu Allah ilaha illallah shaidawa lalle babu abin yiwa bauta da gaskiya sai Allah qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa qawlu Allah ta'azza wa jal ya ahla al-kitab ta'ala la taghlu fi dinikum wa la taqulu ala Allah illa al-haqq إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه Allah madaukaki na cewa ya ku wa'anda aka ba littahi Injil su ne Kiristoci, la taglo fi dinikum, kadda ku huce gona da iri a cikin addininku, kadda ku tsallaka iyaka a cikin addininku, wala ta ƙulu alallahi illal haƙ, kuma game da isa ɗan maryam kadda ku hudu wata magana sai abin da ya zamanto gaskiya ce shine innamal masihu isa bin maryam ku ce kawai isa ɗan allah ku sani isa ɗan maryam alaihi salam ba kamar yadda kuke cewa ɗan allah ba ne ba a dan maryam ne alaihi salam rasulullah manzo ne na Allah wa kalimatuhu alqaha ila maryam kuma kalmar shi ce wadda ya aike jibril alaihi salam ya zuwa maryam ya jefa mata wannan kalma ita ce kalma ta kun ya kasance ila maryam wa ruhun min kuma hallau ruhi ne daga Allah maɗaukaki ba wai wani a nan da aka ce ruhin min ba ana nihin wani ruhi ne na Allah maɗaukaki ba a'a abinda Allah maɗaukaki ya halitta na ruhi na busa shine ya aika Jibril alaihi salam da wannan busa ya busa ya zuwa Maryam alaihi salam qala al-ghuluwu huwa al-ifratu fi at-ta'zim bil qawli wal i'tiqad guluwin nan ana nihin shine huce gona da iri a cikin girmamawa sawa'un da magana ne ko kuma da kudiri ne duk abin da za a huce gona da iri a kan shi a cikin magana ne ko kuma wani kudiri ne to wannan ana ce mai gulu huce gona da iri ay la tarfa'ul makhluqa an manzilatihi allati anzala Allah fatunazziluhu al manzilati allati la tabghi la tambaghi illa Allah kadda ku ɗaga wani abin halitta kowane ne daga matsayin da Allah maɗaukaki ya sabkar da shi bawa ne na Allah ku ce bawa ne na Allah manzo ne na Allah ku ce manzo ne na Allah fa tunazziluhu kadda ku sabkar da shi almanzilata allati la tambaghi illa Allah illa lillah ku sabkar da shi da matsayin ku bashi matsayin da wanda bai dace ba wannan matsayi ya kasance sai ga Allah maɗaukaki wal khitabu wannan magana da Allah maɗaukake wa kiristoci wa in kana li ahlil kitab ko da dai ta shahi an yi ta ne game da ma'abuta littahi fa innahu amun ya tanawalu jami'al umma wannan magana gamamma ce ta gama dukkan al'umma ba wai su kaɗai ba domin kira ne zuwa tauhidi tahziran lahum an yaf'alu fi'lan nasara Allah madaukaki na musu galgadi ka al'umman manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ta aikata aika aikar da kirista suka yi game da Isa da Maryam wal yahudu fil uzair ka ahallau su kwaikwayi yahudawa game da abin da suka faɗi akan uzair suka ce uzair dan Allah ne kama qala Allah ta'ala kama yanda Allah madaukaki yace alam ya'ni lil ladina amanu an takhsha qulubuhum li dhikrillah وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل وطال عليهم الأمد فقصت قلوبهم وكثير منهم فاسقون Allah madaukake ce ashe yanzu bai lokaci bai yi ba ga waɗanda suka yi imani zukatansu ta ji tsoron Allah ta karkata ta zamanto ta ji tsoro li zikrillah ga ambatan Allah madaukaki a lokacin da suka ji ayoyi na Allah maɗaukaki ana karantawa ya zamanto sun razana zukatansu sun razana wa ma nazala min alhaq da abin da ya zo ya sabka na gaskiya alƙawalin da Allah maɗaukaki ya yi na wa'ad wanda ya bi Allah ya bi manzanni zai shiga aljanna wanda kuma ya saba ya kafircewa Allah ya saba wa manzanni zai shiga wuta wala yakunu kallazina utul kitab kasu kasance kwatamcin amma abuta littahi min qabl gabaninsu fatala alaihimul amadu sai rata na zamani yayi tsakaninsu da su da annabawansu faqasat qulubuhum sai zukatansu suka kekashe domin sun yi nisa da wahayi wa kathirun minhum fasiqun kuma mafi yawancin su fasikai ne ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم دليلا هكا النبي وند tsirayen Allah da amincin shi su ƙara tabbata gare shi ce la tatruni kama atratun nasara bin maryam kadda ku huce gona da iri da ni ku ɗaga ni matsayin da Allah maɗaukaki bai bani ba kamar yanda kirista suka huce gona da iri game da isa ɗan maryam domin sun ce isa ɗan maryam Allah ne maryam ma Allah ce Allah Allah ne salusa salas kala wa ya'ati kuma bayanin wannan zai zo fa kullu man da'a nabiyyan dukkan wanda ya roki wani annabi a bisa biyan bukatun shi awwaliyan ko kuma waliyi min dunillah kuma bayan na kuma bayan Allah madaukaki faqad ittakhadha ittakhadahu ilahan tabbat wannan ya riki wannan abin da ya roka abin Allah abin bauta kuma abin nan iya da hadari sosai wadaha an-nasara ya kwaikwayi kirista fi shirkihim a cikin shirkarsu wadaha al-yahud hakanan ya kwaikwayi yahudawa yayi dabra da dabra da yahuda fi tafritihim a cikin sakacinsu da suka yi fa inna nasara ghalaw fi isa ibn maryam kirista sun huce gona da iri a cikin game da isa da maryam alaihi salam wal yahudu adauhu su kuma yahudawa suka yi kiyayya da isa wa sabbuhu suka zage shi suka ɓace shi wa tanaqqasuhu suka kaskantar da shi fa nasara afratu inan kirista suka huce gona da iri wal yahudu farratu su kuma yahudawa suka yi sakaci وقال تعالى الله مدوككي سيتي ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام kenan ba kamar yadda kuke faɗi ku kiristawa ba masihu dan maryam bai kasance ba kawai sai manzo na Allah kuma manzanni da yawa gabanin shi sun shuɗe kuma mahaifiyar shi mace mai gaskiya mai gaskatar da abin da Allah madaukaki ya zo da shi ne yayi umarni da shi kana ya kulani ta'am sun kasance suna cin abinci da shi isa da mahaifiyar shi maryam suna cin abinci kinan bayya kasancewa su kasance alloli domin suna da sifa wadda ta zamanto game da Allah ta waya ce amma kuma game da dan adam to wannan kamala ce a ce mutum iya ce iya sha to wannan sifa ce wadda ta zamanto kamala ce ga dan adam amma kuma ci da sha ga Allah sifa ce wadda ta zamanto ta naƙasu ce ta waya ce ƙala shekul islam shekul islam ibn taimiyya rahimahullah ya ce wa man tashabbaha min hadhihi al-umma bil yahudi wan nasara duk wanda ya kamancece ne ya na wannan al'umma daga wannan al'umma da yahudawa da kirista wa ghala fi din ya huce gona da iri a cikin addini bi ifratin da huce gona da iri fihi a cikin shi au tafritin ko kuma yayi sakaci a cikin shi faƙar shabahahum to tabbat ya yi kamanceceniya da su ƙala wa aliyu radiyallahu anhu ali wanda yarda Allah ta ƙara tabbata a gare shi harraka alghaliyata min rafida ya ƙona ya azabtar da wa'anda suka huce gona da iri daga cikin rafida ƴan shi'a wanda suka allantar da ali radiyallahu anhu suka ce ai ali shi ma Allah ne kamar yadda kirista suka ce isa dan Allah ne kamar yadda Uzair Yahuda suka ce Uzair dan Allah ne su ma suka ce ai Ali Allah ne su ba ma da suka ce ba Allah ne suka allantar da shi dalilin haka Ali radiyallahu anhu ya sanya aka kona su fa amara bi akhadid ya sanya aka gina ramuka khuddat lahum inda babi kinda aka musu wannan rami wanda ya zama to iya koho wani wuri wanda ake ce mai kinda fa qazafahum fiha ya jefa su a cikin wannan wuta wadda aka hura a cikin wannan ramuna wattafaqa sahabatu ala qatlihim sabe gaba ɗayan su sun yi ra'ayi guda a bisa cewa irin wannan aqida da suka tayi a kanta to sun cancantu a kashe su lakin ibn abbas mazhabuhu an yuqtalu sai dai abdullahi dan abbas ya tayi akan tafarkin cewa a kashe su bisayf da da takobi maimakon a kona su min gairi tahrik wa huwa qawlu aksaril ulama kuma ita ce magana wadda ta zamanto ta zo daga mafi yawancin malamai domin ba a azaba da wuta Allah madaukaki shi ke da haƙƙin azabtar da mutum da wuta ba mutum ba qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wanda malam wanda ya wallaha littafin nan wanda rahma Allah ta ƙara tabbata gare shi ce wa fi sahih ya zo a cikin sahih bukhari an ibn abbasin daga Abdullahi dan Abbas radiyallahu anhuma wa'anda yarda Allah ta ƙara tabbata gare su fi qaulillahi ta'ala a cikin fada Allah madaukaki da yace wa qalu la tazarunna alihatakum wa la tazarunna waddan wa la suwa'a wa la yaghutha wa la ya'uqa wa nasra wa ya'uqa wa nasra qala hadhihi asma'u rijalin salihin min qaumin nuh fada Allah madaukaki da yace kafirai suka ce la tazarunna alihatakum kadda ku sake ku bar allolinku kiran da ake muku ku bautawa Allah daya a a kakku bi kakku bar allolinku wala tadharunna waddan kakkubar wadd wala ya'u wala su- wala suwa'a kadda kubar suwa'a wala yagutha kadda kubar gumkin ku yaguth wa ya'uqa kadda kubar ya'uqa wa nasara kadda kubar nasara duka wannan sunaye ne na gumaka kala hadhihi asma'u rijalin salihin dukkan wannan sunaye ne na mazaje nagartattu bayi na Allah na kwarai min qaumi nuhin daga cikin mutanen nuhu alayhis salam falamma halaku lokacin da suka mutu auha shaitanu ila qaumihim sai shaitan yayi wahayi ya zuwa mutanen shi aninsibu ila majalisihim ku, ku dan ku jingina wasu hotunansu ko gumakan da kuka sassaka kuka yi hotunansu ku jingina inda wuraren da suke zama allati kanu yajlusuna fiha ansaban wasu gumaka wasammuha bi asma'ihim yace kuma ku sanya musu sunayen wannan mutane fafa'alu suka aikata wannan walam tu'bad ba a bautawa wa'annan gumaka ba hatta idza halaka ulaika sai da wa'ancan mutane suka halaka kina ya zamanto wasu al'ummomi sun zo wanda ba su da ilimin abin da ya wakana wa nusiya ilm kuma aka mantar da ilimi ubidat a lokacin nan sai aka koma ana bautawa wannan gumaka maimakon a tuna da su a bautawa Allah sai ya zamanto an tuna an bauta musu su da karan kansu kuma wannan na da alaka da irin abeban da ake kafawa da tuna mutum wanda ƙarshe ko hoto ko gumki wanda ƙarshe sun bar bauta Allah maɗaukaki sun koma bauta irin wannan hoto wanda mutum zai kafa hoto iya tamanin cewa iya yaƙi ne ko iya da itikadin cewa wannan hoto zai kare shi daga dukkan wata musiba ko ya jawo mushi wani alkhairi zaka ga mutane sun kafa a gidaddaji a jikin motoci da abin da ya kama da haka kuma dukkan wanda ya kuduri irin wannan tabbata ya yi kamanciciniya da mutanen da nuhu salam ya bari mutanen da suka riƙi hotuna ko kuma gumaka na mutane na gari na ƙwarai kuma da ƙarshe suka bauta musu malam ya ce shi ƙauluhu na kala babun babu min abuwabil kufa da ya ce wannan kindakin nan ya ce wata ƙoha ce daga ƙohohin garin kufa algulat almuharraquna wa'anda aka ƙona wanda suka wuce gona da iri aka ƙona su kuma abdullahi bin saba al-yahudi yahudi shine abdullahi dan saba yahudi daman shine ya kawo fitina ta yakin Uthman radiyallahu anhu da mutanen kufa da basra suka zo suka kashe Uthman radiyallahu anhu haka shi ne ya yi sababin abin da ya wakana a gazwat jamal yakin jamal da aka yi wa atba'uhu kuma shi ne ya kawo hallau ya kawo shi'anci ya rarraba kawunan mutane sai ya kawo kaida ta shi'a to sai zamanto ya daga cikin rawafid ya daga cikin su qalu inna aliyan ilahu ilahum suka ce ai ali allansu ne fanahahum ya hana su falam yamtahu faharraqahum da ya hana su game da wannan aqida suka ki hannuwa sai ya kona su wa inna ma arada bibin saba bi zalika ihdatha fitna ba abin da ibnu saba ya so da wannan sai ya haddasar da fitina daman bai yahudi ne ya zo ya yi munafici da suna ya ce ya musulunta alhali kawai munafiki ne wa khalqa shi'a ya kirkirar da shi'a wa fataha sagaratan fi sufufil muslimin sai buɗe ƙofa ta fitina a cikin safin musulmi waƙad hadasa ma'ara da hadha yahudiyu almal'un kuma tabbat abinda wannan bai yahudi ya so ya aikata ya tabbata wa wujida fi nasi kasirin mimman ata'ahu wa allaha aliyan wa abna'a da yawa daga cikin mutane an samu wanda ya bi wannan ra'ayi na abdullahi dan saba kuma suka allantar da ali da shi da 'ya'yan shi wa kafara billahi wa rasuli suka kafircewa ya kafircewa Allah da manzon shi wa ada aliyan wal mu'minin kuma daga ƙarshe yayi kiyayya yayi ya kyamaci ali ya mai kiyayya da mu'minai wala haula wala quwwata illa billah kuma babu wani da babu wata dabara babu wani ƙarfi sai ga Allah madaukaki na'am qala qawluhu fi sahihi fadan malan da yace wa fi sahihi ai sahih bukhari ana nihi sai al-bukhari wa hadha al-athar wannan gurbi na hadisi واختصره المصنف رحمه الله أنا مالا يا تقيتاشني ولفظ ما في البخاري لفظ ديزو أتكين سيد البخاري عن ابن عباس دقى عبد الله دقى عباس وأن يرد الله تكار تبتا أغريسو صارت الأوثان التي في قوم نوح قما كان دسك كسن شيء أزام تكين متانا نوح عليه السلام في العرب بعد ستكسن شيء تنا تكين لا رباوة bayan wannan abu da ya abku amma wuddun game da gumki wud fakanat likalb na kabilar kalb ne bi daumatil jandal a wani wuri wanda ake ce mai daumatil jandal wa amma siwa'un game da gumki suwa fakanat li huzail na kabilar huzail ne wa amma yagusu game da yagus fakanat li murad na kabilar murad ne ثم لبني غطيف كما يكوما يزوى قبيلة غطيف بالجو بالجرف عند سبا أنا وري وندا أكيتشي من جرف أنا قرن سبا وأما يعوق فكانت لحمدان يعوق كنا قبيلة الحمدان وأما نصر فكانت لحمير وأن نصرنا قبيلة الحمير لآل ذي الكلاع نا متانا أنجدا ذي الكلاع asma'u rijalin salihin dukkan wannan sunaye ne na mazaje nagartattu fi qaumi nuhin ila akhiri har zuwa na cikin mutanen nuhu alayhi salam har zuwa ƙarshen abinda abdullahi dan abbas ya rawaito wa ruwiya an ikrima an rawaito daga imamu ikrima wa dhahak da imamu dhahak wa ibn ishaq da ibn ishaq nahwa hadha kwatamcin wannan asar وقال ابن جرير ابن جرير الطبري رحمه الله يتي حدثنا ابن حميد قال حدثنا مهران عن سفيان عن موسى عن محمد بن قيس دقى محمد بن قيس أن يغوث ويعوق ونصر كانوا قوما صالحين سكيتي متانين نقرتتو من بني آدم دقى ديان آدم وكان لهم أتباع يقتدون بهم سنة دمبيا وند سكي كوي دسو فلما ماتوا لوكتن دسكمتو قال أصحابهم سي متانا سكتي لو صورناهم kana ashwaka lana ilal ibada da dai mun yi hotonsu muka sassaka hotunansu muka yi muka yi kamar su to wannan zai sanya mu mu samu karkashi da kuzari a cikin ibada mu kwaikwaye su a cikin wannan bauta fasawwaruhum sai suka sassaka su falamma matu lokacin da wannan mutane suka mutu wa jaa akharuna wasu mutane suka zo bayan su dabba ilaihim iblis sai iblis ya lallaba cikin su faqala yace إنما كانوا يعبدونهم وبهم يسقون يسقون المطر kace ai wannan mutane mun can na baya sun kasance suna bautawa wa'annan gumaka ne kuma da su suke neman shayar da fari fa abaduhum wannan mutane suka bi ra'ayin iblis suka bauta musu qauluhu fadan malan da yace aninsibu ku jangina huwa bi kasri sadi al muhmala da kasiwa sad wadda ba ta da diya kasra قوله أنصابا أي جمع نصب أنصاب كنا جمع لنصب والمراد به هنا الأصنام سنة قماك المصورة على صور أولئك الصالحين وأن أكي سسكا سأبسا كمن وأن تنقر تتنبي التي نصبوها في مجالسهم وأن سكت جنج ناس أورا زمن وسموها بأسمائهم كما سكت سنعمس سونا da sunayen wa'ancan mutane wafi siyakin hadisi bin Abbas ya zo a cikin siyakin hadisin Abdullahi dan Abbas ma ya dullu ala annal asnama tusamma authanan akwai abin da ya zo ke nuni cewa gumaka ana ce musu authan fasmul wasan kenan suna na gumki ya tanawalu kullu ma'budin ya tanawalu kullu ma'budin min dunillah ya kumshi dukkan abin bauta kuma bayan Allah maɗaukaki in dai ba Allah ba ne aka bauta mishi to wannan ana ce mai wasan sawa'un kana zalikal ma'budu qabran aw mashhadan wannan abin bauta kabari ne ko kuma wani wuri wanda ake halarta ne aw suratan ko kuma hoto ko wanda aka sassaka ko aka dauka aw ghairi zalika ko abin da ya kama da haka qawluhu hatta idha halaka ulaika fadan shi da yace har sai lokacin da wa'ancan mutane suka halaka ai allazina sawwaru tilkal asnam wa'anda suka sassaka wa'annan gumaka suka mutu qawluhu wa nusiya ilm aka mance ilimi wa ruwayatul bukhari ya zo a cikin ruwaya ta bukhari wa nas- wa nassakha tanassakha aka shahi ilimi walil kushmihini qala wa nusikha al ilm aka shahi ilimi dai ai darasat atharuhu guraban ilimi suka shahi suka bace bi zahabil ulama dalilin tahiyyar malamai wa ammal jahlu hatta saru la yumayyizuna baina tauhid wa shirk sai zamanto jahili ya mamaye mutane har sai da aka wayi gari ba sa iya bambantar da abin da ke tauhidi ne da shirka fa waqa'u fi shirki sai suka abka a cikin shirka zannan minhum annahu yanfa'uhum inda Allah suna tunanin cewa wannan shirka za ta amfana su da wajen Allah madaukaki qauluhu ubidat fadashi da yace aka bauta mashi lima kana lahum lamma qala lahum iblis lokacin da iblis ya ce musu inna man kana qablakum kanu ya'budunahum yace ai wanda suke gabaninku sun kasance suna bautawa wa'annan gumaka ne wa bihim yusqawna al-matar da su ne ake shayar da su da su ruwa wa huwa alladhi zayyana lahum ibadat al-asnam iblis shine ya kawata musu bautar gumaka wa amarahum biha kuma ya umarce su da ita fasara huwa ma'buduhum fil haqiqa sai zamanto sun kasance shine suke bautawa a hakikance domin ya umarce su da bauta gumaka kuma sun bi kama ya ku ɗiyan adam bin ɗaukan muku alkawali ba Allah ta abudu shaitan kadda ku sake ku bautawa shaitan innahu lakum aduwwun mubin lalle shaitan ya kasance muku miƙiyi ne bayyananne wa ani ibuduni ku bauta min insha Allah madaukaki hadha siratun mustaqim wannan shine tafarki miƙaƙƙe walaqad adalla minkum jibillan kathira daiwa daga cikin ku sun sun bace sun bar tafarki afalam takunu ta'qilun yanzu ba za ku hankalta ba وهذا يفيد الحذر من الغلو ووسائل الشرك malam yace wannan aya tana razanar da huce gona da iri da hanyoyin shirka wa in kana alqasd biha hasanan duk da cewa manufarsu da farko mai kyau ce amma kuma sai basu dace da abin da ya zamanto mai kyau ne kuma so tari mutum zai yi kokarin abin ya kasance mai kyau ne a nihin shi kuma sai zamanto banna ne fa inna shaytana adakala ula'ika fi shirki min babil guluwi fi salihin domin shaidan ya shigar da wa'annan mutane a cikin shirka ta babin huce gona da iri a nagartattun bayi wal ifrata fi mahabbatihim da huce gona da iri a sansu kama kad waqa mithlu zalika fi hadhihi al umma kama yanda kwatamcin wannan ya abku a cikin wannan al'umma ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam azhara lahum al bid'a wal ghuluwa fi qalibi ta'zim salihin sai zamanto shedan ya bayyana wa mutane bid'a da huce gona da iri da iri a cikin abin da ya zamanto fage ne na girmamar da nagartattun bayi wa mahabbatihim da sansu da kai magana sai a ce ai ba wani so so ne da girmamawa ba wani abu ba li yuqi'ahum fi ma huwa a'zam min zalika ba dan komai ba saboda ya abkar da su a cikin abin da yi wannan girma huwa min ibadatihim lahum shine ya iya kokarin ya dora su kan battausu min dunillah kuma bayan Allah madaukaki wa fi riwayatin annahum qalu cikin wata riwaya sun ce ma azzama awwaluna haula illa wa hum yarjuna shafa'atahum magabatan mu bisu girmama wa'annan sai kawai suna kwadayin cetonsu ne inda Allah wajen Allah madaukaki ay yarjuna shafa'ata ulaika salihin alladhina sawwaru tilkal asnam ala suwarihim iya ana nihin cewa wa'ancan suna kwadayin ga wa'annan nagartattun bayi wa'anda suwaru tilkal asnam wanda aka sassaka wannan gumaka ala suwarihim a bisa hotonsu ko kamanninsu wa sammauha bi asma'ihim kuma suka sanya musu sunaye da sunayensu wa min huna anan ne yu'lam ake sanin أن اتخاذ الشفعاء ورجاء شف شفاعتهم ورجاء شفاعتهم بطلبها منهم شرك بالله ina anan za a gane a san cewa rukon wa'anda ake neman su ceta da kwaɗayin cetonsu to wannan abu ne wanda ya zamanto lalatacce ne ina kai ga shirka da Allah maɗaukaki nau'i ne na shirka da Allah maɗaukaki kama ta ƙaddama bayanuhu fil ayatil muhakkamat kamar yadda bayanin wannan ya gabata a cikin ayoyi wanda suka zamanto hukuncinsu datacce ne ba shahihi ba wallahu ta'ala alam abinda muka faɗi daidai Allah madaukake ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah madaukake ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik